أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai ta EKS Islam Kitabu wa Sunna, ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anar nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna kamar yadda ‘yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil tirab an ayatul kitab na sheikh al'allamatul qur'ani muhammad al-amin shankiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu kuma as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi wannan shine wato darasin mu na 156 kenan eh insha Allah ta'ala eh za mu muna cikin suratul kahfi ne a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid abin nan mas'ala ta 628 muka tsaya za mu tashi akan mas'ala ta 629 to kafin mu fara karatu gadan-gadan akwai wata mas'ala ta cikin littafin daf'o'i hamil tirab an ayatul kitab a cikin suratul isra'i lokacin da muka zo a mas'ala ta 104 kenan mun kawo baituttuka wajen da yake cewa yana bayani kan illa min ha wujudul wasfi dun al-hukmi sammahu bin naqdi wa atul ilmi wal aktharuna indahum la yaqdahu bal huwa takhsisun wa dha musahhahu wa qad ruwi an malik takhsisu in yakul istinbatu lit tansisu wa aksu hadha qad rawahu al-ba'd yace to wa muntaqa dil ikhtisar an-naqd nan wajen wa muntaqa dil ikhtisar mun fassara shi wato da cewa abin da an ka zaɓa a takaice to amma da na kuma cikin sharhin littafi sai muka ga cewa mun taƙa abin da aka ɗauka zil ikhtisar wani littafi ne na mukhtasar na imamul hajib an gane ko kenan cikin wani littafi ne ya zaɓi an naqdu warware illa bit takhallufi an gane ko idan illa ta zamanto an samu abu yayi takhallufi yayi jinkiri kinan bai zo ba takhallufil illa athabita bin nassi alqat'i an gane ko kenan shi a wajen imam alhajib idan an ka samu takhalluf illa ta zo amma abin da take haifarwa bai zo ba wadda ta tabbata athabitatu bin nassi alqat'i kamar yanzu misali abin da mun ka bada misali ya zo a cikin wato suratul hashri inda aka ce yahudawa Allah ya bada iko an manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kore su to ba kowane ba mutum ne kuma wanda ya yi jayayya da Allah da manzo irin wannan sakamako yake wato faɗa ma an gane ko to sai waɗansu malamai suka tafi cewa a'a nan saboda kasancewar ta illa ce mansusa ga ta tazo ƙarara to sannan kuma malam ya ce ma anna hadhihi illa qad tujadu wa la yujadu ma udhiba banu nadhir min jala'in aw ta'dhibin dunyawi tare da cewa wannan illa ta saba mu Allah da manzon sallallahu alaihi wa alihi sallam ana iya samun ta amma sai zaman mutum bai samu irin wannan azaba ba ta korarsu da aka yi ko kuma azaba ta duniya da aka yi musu sai ka iske wani nau'i ne na azaba an kai musu to shine malam yace kenan wannan shi ke nuna cewa ana iya takhsisin illa to nan dai wajen muntaka zil ikhtisar dan ikhtisar nan ba takaitawa da larabci ba sunan wani littafi ne da an shi malamin ya dan canza masuna na Imamul Hajib tun da zai ikhtisar akan baiti ya kawo shi sunan littafin al-mukhtasar na imam al-hajib an gane ko to wannan shine saboda na koma cikin sharha ta littafin sai ga ma'anar to wannan shi ne abin da ya kamata ga yan uwa wanda sun saurari karatun sai su koma can daidai wannan wurin su ji bayani wallahu ta'ala alam to yanzu zamu tashi karatun mu muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya to mas'alar da zamu tashi akan ta mas'ala ta 600 da 39 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan an kace hadha tafsiru wannan fassara da aka yi an gane ko ya dullu ala annan nisyan min yusha kenan fassarar da aka yi na cewa an danganta mantuwa zuwa ga annabi Musa ko kuma an danganta ta zuwa ga Yusha ko an danganta ta zuwa gare su gaba daya ko ba haka ba to kenan an ka ce shi yusha ya manta lokacin da kifin ya tashi ya koma mai rai bai gaya ma annabi musa alaihi wa nabi na afdal salati wa atammu taslim ba shi kuma annabi musa ya manta bai tambayi yusha ba shi yasa an ka danganta mantuwa zuwa gare su to wannan tafsiri ne mala yake cewa ya dullu ala annan nisyan min yusha kenan yana nuna cewa yusha shine ya mantuwa aw minhuma ko ko gare su kana ba'da hayatil hut kenan bayan rayuwar alhut ne shi wannan kifin wa zahabihi fil bahri an gane ko kuma bayan ya shiga cikin teku yace to wa zahirul aya shi ko zahirin aya yadullu ala anna lisana kana sabiqan ala zahabihi yana nuna zahirin aya na nuna cewa mantuwar da suka yi kafin shi wannan wato ala zahabihi fil bahri kafin kifin ya shiga cikin teku ne muttasilan bi bulughi majma'il bahraini kenan wato muttasilan wannan yana da alaƙa ya haɗu ne ma'ana shi ita mantuwar tana da alaƙa ne da kasancewa su sun sadu da bulugh sun kai matuƙata ko iyaka ta majma'ul bahrain mahaɗar teku guda biyu liqaulihi ta'ala saboda Allah ce falamma balagha majma'a bainihima lokacin da suka zo wurin mahaɗar tekuna guda biyu ko ruwa guda biyu ko tafkuna guda biyu na siyahutahuma sai suka mance kifin nasu fattakhadha sabilahu fil bahri saraba sai wannan kifin ya kama hanyarsa saraban yana mai tafiya an gane ko a cikin wato teku kenan suratul kafi aya ta 61 malam yace kulna zamu ce fil ayati taqdimun wa ta'khir a cikin aya akwai taqdim akwai ta'khir an jinkirta wani abu an kaddama wani abu an gane ko kamar da muka ce imamu suyuti yayi babi akan muqaddamul qur'an da mu'akhkharu taqdiruhu da za mu kaddara shi falamma balaga majma'a bainihima lokacin da suka balaga majma'a bainihima lokacin da shi annabi Musa kenan tunda ya kamata a ce balaga bai kawo shi ba kenan lokacin da suka kai mahadar ruwa guda biyu ittakhadha al-hutu sabilahu fil bahr sai wannan kifin ya kama hanyar shi cikin teku saraban yana mai tafiya fanasiya hutahuma sai suka manci wato wannan kifin nasu kina haka ya kamata kinan shi ittakhadha sabilahu fil bahri saraban fanasiya hutahuma domin ba kamar in an ka dauki zahirin falan ma balaga majma'a bainihima nasiya hutahuma sun manta sannan ne shi ya kama hanyar shi ya tafiya an gane ko alhali ko a'a ya kama hanyar ne yayi tafiya bayan sun yi tafiya kuma wai nisa sannan na suka tuna wannan shine abin da malam yake son ya ce to amma kuma ita mantuwar da shi yusha yayi ai shi yusha shi ne fara yin mantuwa bai gaya ma annabi musa ba an gane ko kenan mantuwar da shi yusha ya yi yayi ne bayan kifin ya shiga a cikin ruwa to amma kuma mantuwar tasu ba ta bayyana ba zahirin ta bai bayyana ba sai lokacin da suka yi tafiya shi yasa sai aka kawo shi kifin yayi tafiya wato sun manta kifin saboda abu ne mai muhimmanci gare su wanda ya kamata a ce sun tona da shi sannan kuma kifin yayi tafiya kafin wannan lokaci kina za a iya fahimta cewa da sun tuna ai kafin su kai wannan wurin misali shi yusha ya tuna ya tunatar da annabi musa ai da ba za su yi tafiya ba ina fata an fahimci ni shine abin da ake son a ce wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 630 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa nasiya yusha mithla hadhihi al'ujuba ya akai a ce yusha ya manta irin wannan abin ban mamaki al'azima wadda take mai girma fi muddatin yasira a cikin lokaci takaitacce bal fi lahfatin ko ko a ce a'a kai tsaye bayan manta da wannan abin wastamarra bihi nisyan kuma mantuwa ta doge tare da shi yaumuhu ko yaumahu zalika tsawon wannan yini wa lailatahu da kuma daren shi ila waqtil ghada min al-yawm ath-thani har lokacin cin abincin safe kari kenan yayi nayi wani yini tunda sun yi tafiya har sun gaji ba a tuna da kifin ba to kuma irin wannan abu mai ban mamaki abu wanda yake bai da rai a ga ya tashi ya koma mai rai ya kamata a ce ya tuna da shi ya tunatar da annabi Musa to amma abin mamaki ne a ce an ɗauki lokaci mai tsawo bai samu ya tunatar da shi ba wa mithlu hadha la yunsa irin wannan al'amuran irin wannan abin ban mamaki ba a manta shi ma a tatawul zaman ko da lokaci ku yayi tsawo kaifa ta yaya wa qad kana Allah ta'ala kuma tare da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala fuqdan al-hut an gane ko Allah ya sanya fuqdan al-hut wato kamar a ce eh, rashin kifi ma'ana kifin ya kubce musu an gane ko ko kuma a neme shi kamar a ce bacewar kiko ko batar kifi ta zamanto alamatan alama ce lahu ma gare su ala wujdanil khidr alaihi salam akan samun khidr ma'ana duk lokacin da kifin ya bata yana nuna cewa kinan wurin ne za a samu shi khidr an gane ko ita ce alamar da Allah ya sanya musu to ya za a yi tare da irin wannan abin ban mamaki a ce abin ya koma mai rai ya manta kuma a yi tafiya mai tsawo kuma ya manta kuma shi ne ma abin da alamar inda suke nema kuma a ce an manta tun da dama abin da suke nema kenan shi sama annabi Musa da bashi labari yace zalika ma kunna nabakh wannan shine abin da muke wato nema to nan da yace ala wujdan al-khidr alayhi salam wadansu malaman lugha suna ganin wujdan ba a amfani da shi wajen samu al-wujud shine samu amma al-wujdan suna nufin abin da mutum yake samu cikin zuciyarsa ko na wato galibi na bakin ciki dai wujdan kenan sai zama to sun ci ba a cewa wujdan ana nufin samun abu in an ce wujdan shine abin da ka samu cikin zuciyarka an gane ko abin da kake ji a cikin zuciyarka amma an ce wujud shine wato samu kamar ka iske abu wannan su malaman lokacin bambanta tsakankanin su kenan sai zaman to kawai wani dalibin ilimi ya ji wannan ya ce malam ya tabka banna to malam ya ce to ala wujdanil khidr alaihi salam kenan wannan alama ce ta samun khidr bai dace a ce ba tare da irin waɗannan abubuwan kuma duka sun manta alama nuqila akan abin da an karuwaito kenan annabi Musa alaihi salam cewa annabi Musa sa'alallahu ta'ala alama ya tambayi annabi Musa alama ala mawdi'i wujdanihi a inda za a samu shi khidrkin kina ala mawdi'i wujudihi ko wujdanihi duk da ke sun ce wujdan nan kuskure na ba a cewa wujdan game da samun abu wanda ba na zuciya bane fa auha ilaihi sai Allah ya annabi Musa wahayi an khudh ma'aka hutan cewa ka riki hutan wato kifi fi miktalin a cikin burgami shine miktal asalin shi daga abin da ake aunawa ne daga alkailu ne iktala an gane ko qalu ya abana arsil ma'ana akhana naktal to almuhimu dai miktal shine burgami ko kuma abinda ake auna wani abu fa haithuma faqatta alhuta fa huwa thamma kidan duk lokacin da kifin kan rasa shi ya bata gare ka to nan ne shi yake to kaga wannan ko ai abin mamaki ne duk da yake ya ce an ruwaito amma cikin alkur'ani ma duk da yake ba a faɗi addu'a annabi Musa ba cewa ya roki Allah alama amma dai qur'ani ya nuna cewa lokacin da suka rasa ya ce zalika ma kunna nabkh kenan dai wannan tabbas annabi Musa yana da masaniya game da inda za a same shi idan an rasa kifin nan ga wanda bai yarda da hadisi bai na ya to ai wannan cikin hadisi ne aka faɗi shi to ga abin da shi ma alkur'anin ya faɗa malam yake kulna zamu ce sababu nisyanihi abin da yasa yammanta annahu kana kad da mushahadatal mu'jizat shi yusha ya saba ganin mu'jizoji an gane ko i'tada shine daga al'ada ne ya saba mushahadatal mu'jizati yana ganin mu'ujizoji min Musa alayhi salam daga annabi Musa wasta'nasa biha ya natsu da waɗannan mu'ujizojin ya saba da su fakana ilfuhu to sabon da yayi shine ilfunan ilfu ana nufin soyayya wani lokaci kuma ilfu ana nufin sabo nan sabo ake nufi fakana ilfuhu dan galibi abinda mutum yake so yana sabawa da shi ne fakana ilfuhu limithliha saboda shi kasancewar ya saba da ganin irin waɗannan mu'ujizoji shi yusha min khawariq al'adat na abubuwa wanda sun saba ba al'ada ta gudanar al'amura na yau da gobe yace to wannan sabon ya to sababan li qillati ihtimamihi bi tilka al'ujuba yana daga cikin dalilan da suka sa ko shi asbabin da yasa yan manta da wannan abin ban mamaki an gane ko wa adam iktirafihi ilaha kuma bai damu ba iktiraf nan ba kasura bani na anan iktiraf shine damuwa wato bai damu da wannan abin ba kenan saboda ya saba ganin mu'jizojin da sun fi waɗannan sai zama to kamar wannan abin tana yiwa shi yasa wato sai ma manta bai damu ba saboda abin nan kuma abu na gaba za a iya cewa haka Allah subhanahu wata'ala ya kaddara domin Allah subhanahu wata'ala in ya kaddara abu akwai hikima daga ciki in ka diba mutum galibin ilimi ya kuma musamman cikin tafsiri na Sa'adi a kissa Annabi Musa ya kawo istinbatat da dama fa'idodi na ilimi wanda za a samu a ƙarƙashin wato wannan kissa din dama sa'adi wani lokaci na istinbatin mas'aloli daban-daban kamar karkashin aya ta ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidin ila ajalin musamma da kuma aya ta ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq marafiq a cikin suratul ma'ida da kuma wannan aya ta kissoshi kissa ta annabi Musa ya tsawaita bayani kurai da gaske in ban manta ba da karshen kuma suratu Yusuf akwai inda ya istinbatin mas'aloli na ka al-masail al-masail dalibin ilimi in ya koma zai samu mas'aloli masu yawa a cikin tafsirin Sa'adi a karkashin waɗannan ayoyin da na faɗa kuma ba nan kaɗai ya kawo mas'aloli ba amma dai a iya sani na dai ina ganin nan ne ya kawo mas'aloli masu yawa kwarai da gaske to wannan shine kenan Allah ya kaddara cewa zai manta tana yawa waɗannan abubuwan su zamanto ta sanadiyar su zai zan sanadiyar sababin iya manta to wannan kenan mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 631 a cikin littafin as'iratul qur'an al-majid wa ajubatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace hatta idza rakiba fi safina har lokacin da suka shiga cikin jirgin ruwa annabi Musa kenan da kuma Khidr kharaqaha an gane ko bi ghairi fa'in ba a kawo fa'un ba tunda ana iya cewa hatta idza rakiba fi safinati fa kharaqaha to sai ba a kawo fa'un ba amma yace wawun hatta idza laqiya gulaman fa qatala amma lokacin da suka hadu da yaro qatalahu sai ya kashe shi ina fata an fahimci ni to kenan ya wannan ya kasance hatta idza laqiya gulaman fa qatala amma da an ka zo wajen gulama yaro sai an ka kawo fa'un to yaya zamu yi da wannan to malam ya ce kulna za mu ce ja'ala kharqaha juz'an lisharti kamar an sanya wato kamar a ce fasa jirgin ruwa kamar wani yanki na na sharadi falam yahtaj ila al-fa'i bai da buƙatar fa'un ka qaulika kamar idan ka ce idza rakiba zaidun al-faras idan zaidu ya hau doki a qarahu to a qarahu zai yanka shi an gane ko ko a ƙarhu zai soke shi akwai wasu abubuwa da ake saka wani gefen doki masu kamar karfe waɗanda an dan soke shi da su yana zabura an gane ko to kaga nan da yace idza rakiba idza zakiba idza rakiba zaidun lil faras bai ce fa aqarahu ba yace to wa ja'ala qatl al gulam min jumlati sharti amma shi kuma kashe yaro sai sun yashi daga jumla ta sharti fa atafahu alaihi bil fa'i sai ya atafin shi da fa'un wal jaza'i yace kuma da jaza'i sakamako kenan an kawo sharadi na bukatar sakamako ko jawabi domin ana cewa jawabu sharti ko jaza'u sharti an gane ko kenan wal jaza'u qala aqatalta nafsan kenan wal jaza'u jawabi na shi sharadin aqatalta nafsan qala aqatalta nafsan kenan hatta idza laqiya gulaman faqatalahu qala to shi qala din shine jawabi na idza ina fata an fahimci ka qaulika idza rakiba zaidun al-faras fa aqarahu qala lahu sahibuhu aqartahu kinan sai zaman to nan wato idan rakiba zaidun al-faras idan yaro ya hau idan zaidu ya hau doki fa aqarahu yayi yanka shi ko ya yanka shi an gane ko ko kun fa aqarahu muka ce na iya dokar an dan soke shi da wannan abin amma dai zahirin ya fi fitowar cewa yankawa ne qala lahu sahibuhu sai abokin sa ya ce mishi a aqartahu shin zaka yanka shi ko zaka soke shi da wannan abin to kaga kenan sai zaman to shi qala din shine jawabu idza an gane ko shine jawabi wato na idza amma kuma nan da yazo wajen hatta idza rakiba fi safinati kharaqaha shi ma kharaqaha ya zamanto juz'i ne na sharadi to wannan shine abinda malam ya kawo wato karkashin wannan mas'ala to da yace qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra akwai qira'a qala akharaqtaha liyaghriqa ahluha wato imamu hamza da kisa'i da khalaf sun karanta liyaghriqa ahluha to ya ce liyaghriqa wato ghariqa yaghraqu ghariqa liyaghriqa ahliha kamar wato daga mutanenta su nutsa sai zamanto nan su mutanen su ne fa'ili aka rakta hashin ka fasa wannan jirgi liyaghriqa ahluha dan mutanenta su nutse amma an ka ce litughriqa ahliha dan ka nutsar da mutanenta to kenan kaga li tughrika kamar annabi Musa ne zai aikata to kuma su ko an ka ci mutanen su nutsi to saboda in annabi Musa fasa jirgin to shine ya nutsar da su amma sai an ka hankalta mu kuma lokacin da za su nutsa kamar su ne za su nutsewa shine alaka tsakanin kira'o'in ina fata an fahimta akwai wani mashru na liyar dabbaru ayatihi wasu littattafai da ake yi suna kawo istinbati da tadabburi na alkur'ani mai girma irin karkashin waɗannan ayoyin suna kawowa ina ganin sun kai mujalladi goma sha uku kuma barnamaji ne mai kyau da kuma barnamaji na hidayatul qur'aniya ya kamata a ce ɗaliban ilimi suna bidan waɗannan littattafan sun kawo cikin wannan littafin nasu ke cewa wani istinbati da wani dan uwa yake cewa kamar nan da yace a kharakta hali tughriqa ahlaha ko yace li yaghriqa ahluha kayi don mutane su halaka yake cewa to ka ji irin wato irin tausayi na annabawa irin tausayi na annabawa annabi Musa bai ce ba kana fasa jirgi ka in zo in mutu an fahimta sai ce dan kan mutanen jirgi su mutu ya ce annabawa suna da ɗabi'o'i na gari waɗanda sun yi nisa saboda gashi ana cikin wurin da ake tsoron a halaka amma bai yi tunanin kansa ba sai tunanin mutanen da ke cikin mutanen da ke cikin jirgin ruwa shi yasa in ana son a samu jagora wanda yake nagari shine wanda bai damu da kansa ba ya damu da matsala ce ta al'umma gashi wurin da za a halaka na zancen li yaghriqa ahluha a qira'at hamza da kisa'i da khalaf ko kuma li tughriqa ahlaha amma bai ce ba don ka halakar da ni to yanzu kuma matsalar da muke fama da ita mutane kowa ta kanshi tashi kai hatta ma ba wai shugabancin gida ba ma da na unguwa shugabancin kasa da na unguwa galibi sai ka iske obama yanzu ta kanshi ta kai ba abin da ya sha mai kai ma da abin da ya shafi yaya in ana so kowa ma shi ta can shi ta kanshi to wannan daga cikin abin da ke jamu da matsaloli a cikin tafiyar al'amuranmu na gidajenmu da kuma na jagorancinmu mataki-mataki ko na irin mataki da haka dai sun kawo a cikin wannan littafi kuma littattafai ne masu muhimmanci kwarai da gaske ina ganin a cikin mujalladi na uku suka kawo wannan kuma ina ganin yanzu an yi mujalladi sun kai mujalladi goma sha wani abu ɗalibin ilimi sai ya same su kowace aya ya rinka dubawa yana iya samun su duk ya buɗa ƙarƙashin aya kaza an ka tadabburi kaga in ka haɗa tadabburin mutum goma sha uku a ƙarƙashin aya ɗaya yalla lokaci ma sai shi ƙare fassarar da zaka yi ƙarƙashin aya ɗaya ne zaka yi akwai kuma wani mashru da ake cewa hidayatul qur'an wanda kuma ina ganin ƙasar saudiya ta ɗauki nauyinsa ana haɗa manya-manyan bincike game da hidayatul qur'an a cikin fannoni daban-daban wanda kuma a cikin fanni kaza yaya hidaya ta alqur'ani take wanda ɗaliban ilimi su same shi bincike ne ina ganin an kai ba da bincike guda dubu a duniya ko guda ɗari ne za a kai su guda dubu to kaga in ka same su ina ganin bincike dubu kafin ma ka ce ka karanta su kaga kana da aiki mai yawa gaban ka wallahu ta'ala a'lam to wannan shi dai ne wato abin nan to amma kafin mu ƙara bayani a ƙarƙashin wannan aya mu wuce gaba shi ne akwai abin da nake son na ƙara ƙarƙashin wannan domin akwai abubuwa da ya kamata a ce mun ɗan ƙara wato idan muka duba wato abinda ake son a ce anan litughriqa fi'ili ne wanda annabi Musa shi zai aikata yana muta'addi ne an gane ko to kuma liyagh liyaghraqa liyaghraqa ahluha yaghraqa an gane ko yaghraqu ne kenan ghariqa yaghraqu ahluha shine fa'il wannan fi'ili ne wanda suke kira wato abin da ake kira lazimi ba muta'addi ba ya an ce lazimi shine wanda bai da ta'addi zuwa ga wato maf'ul bihi kenan ina fata an fahimta to wannan shine abin da nake son in dan ƙara a ƙarƙashin wannan mas'ala sannan kuma da ya so kashe wannan yaro ya ce qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta shay'an nukra an gane ko idan muka duba kuma akwai aqatalta nafsan zakiyatan an gane ko imamu nafi' da kuma imamu abu amr ibn al'ala da imamu wato abu ja'far da ibn kathir da ruwais sun karanta zakiyatan zakiyatan kaga fa'ilatan kenan tsarkakakka zakiyatan fa'ilatan kuma siga ce ta mubalaga to duk dai ɗaya ne zakiyatan yaro tsarkakakke ne bai yi aikata wani laifi ba zakiyatan kuma bai tsananin tsarki don bai aikata wani laifi ba kenan kira'o'in ba su karo da juna ba ya ƙara ƙarfafawa ne don saboda bai aikata bai aikata komi ba don haka babu cin karo a cikin wannan wato kira'o'in ko kuma a ce da zakiyatan da zakiyatan nan duk ma'anar su ɗai mubalaga din ba ita an hankalta ba ko a ce a'a farkon lokacin da ya kashe shi zakiyatan ne tun da ya san bai aikata komi ba bayan ya ƙara tabbatar da cewa yaro ne karami kuma sai ya ƙara cewa wato zakiyatan da ya ƙara nuna masa tsarkin yaron domin yana mamakin yadda aka aka halakar da shi ina fata an fahimce ni to wannan shine abin da malam ya kawo karkashin aya amma akwai abin da ya kamata na ƙara karkashin wannan aya shine wanga bayani da malam ya kawo na cewa hatta idza rakiba fi safinati kharaqaha da kuma hatta idza laqiya ghulaman faqatala a mas'ala ta ruga ana iya ɗaukar cewa ita idza in an ga dama ana iya samu jawabin ta fa'un ko mu ce jaza'in ta ko jawabin ta fa'un in an ga dama ana iya cire shi dan qur'ani yana amfani tafannunan fil asalib yana nau'u yana kawo uslubi daban-daban nau'i nau'i don ka gane cewa wannan ya halatta a larabci kaga hatta idza laqiya gulaman fa qatala hatta idza rakiba fi safinati kharaqaha bai ce fa kharaqaha ba kenan waɗannan abubuwan yana yana nuna cewa jawabin idza in kaga dama kana iya sami shi fa'un in kaga dama kana iya cire ta wannan abu na farko da ya kamata mu gane kenan eh abu na biyu wanda ni nake son na ƙara cewa kamar abin da yasa ka kawo fa'un a cikin wannan saboda yana cikin shar'in wancan kuma ba a kawo fa'un ba banda wannan kama akwai wani abu da ya kamata mu fahimta fa'ul harafi ne wanda yana nuna abu ya abku ba da jinkiri ba mato da gaugawa wawun kuma wato sun tana nuna abin ya abku amma sai da aka ɗauki ɗan lokaci kuma amma suna nuna jere amma ita wawun ba ta nuna wannan yanzu misali ina yawan maimaita irin wannan misali in nace ja'a muhammad wa ahmad nace ja'a muhammad fa ahmad ja'a muhammad summa ahmad ma'anonin su ba ɗaya ba in nace ja'a Muhammad fa Ahmad ni kawo fa'un yana nuna Muhammad shi ya fara zuwa sannan Ahmad ya zo amma babu rata mai yawa tsakankanin su ma'ana lokaci bai da yawa amma in nace ja'a Muhammad thumma Ahmad kenan Muhammad ya fara zuwa sannan Ahmad ya zo amma akwai rata wannan shine asalin galibi sai in an samu abin da ya canza haka a cikin yaren larabci in ba tartibu zikri bane to amma an ka ce ja'a Muhammad wa Ahmad to tana yiwa Muhammad ya fara zuwa sannan Ahmad ya zo tana yiwa Ahmad shi ya fara zuwa sannan Muhammad ya zo tana yiwa akwai jinkiri tana yiwa babu jinkiri ita alwawu la tufidu wato at-tartib wala tarahi ba ta nuna tartibi kuma ba ta nuna jinkiri to ana abin da ke so in ci wato fa'un tana nuna abin bai a ɗauki lokaci mai yawa ba to da an ka ce hatta idza rakiba fi safinati lokacin da suka shiga cikin jirganyar ruwa ko jirgin ruwa kharaqaha ba a kawo fa'un ba saboda ba da shiga cikin jirgin ruwa bane Khidir Yemi ya fasa jirgin sai da aka hau aka fara tafiya aka fara tafiya sannan ne an kai tsakiyar ruwa sannan zai fasa jirgin tunda in farko farko ne ai babu zancen a ce ya nutsar da mutanen da suke cikin jirgin ruwa ban sani ko mun fahimta ba to amma da aka ce hatta idza laqiya ghulaman fa qatala suna haduwa da yaro sai ya kashe shi sai aka kawo fa'un saboda abin maka ba wani lokaci mai tsawo da haduwarsu da yaron da kashe shi duka dai tunda mutum idan ya ga za a kashe shi ma ko ya zafi ai ba zai yadda ba ina fata an fahimci to kaga wannan fa'un tana nuna cewa ba wata tazara tsakankanin kashe yaron da haduwarsu da yaron amma wancan raki ba fi safinati da ba a kawo fa'un ba ba a kawo sun ba a kawo wawun ba tana nuna cewa sai da aka yi tafiya mai tsawo domin sai an kai tsakiyar ruwa ne sannan ake tsoron mutane su rice in gefe gefe ne da ya fasa jirgin ma mutane suna to manyewa ina fata an fahimta to wannan shine hikima ta amfani da harfa a cikin alqur'ani wanda kuma in kana son ka fahimci wannan ka koma ma cikin suratul hud akwai bayanai da malamai suke kawo a karkashin irin wannan mas'ala wajen kissa ta wato abin nan ta annabi wato hud da kuma annabi salih da kuma annabi lut da annabi wato shu'aib kaga idan muka duba cikin kissa ta annabi hud a cikin suratu hud sai anka ce walan ma jaa amruna najjayna hudan sai anka kawo wawan amma kissa ta annabi salih sai anka ce falan ma jaa amruna wato najjayna salihan sannan da an ka zo kissa ta annabi lut sai an ka ce falan ma ja'a amruna ja'alna aliyaha safila akafa'un da aka zo kissa ta annabi shu'aib sai an ka ce walan ma ja'a amruna najjayna shu'aiban to kaga wani sai ce kai da fa'un da wawun ta fuskar harda babu matsala mun san dole na a kiyaye harfan alqur'ani sai mu ce kissa ta hudu an gane ko da wawun ne kissa nan kissa ta annabi salih ta zo da fa'un kissa ta annabi lut ta biyo bayanta da fa'un sannan kissa ta annabi shu'aib ita ko da wawun kidan za a fara da wawun sannan a yi fa'un fa'un sannan a yi wawun ga mai har da alkur'ani to amma ta fuskar balaga ta alkur'ani yasa can ya kawo wawun nan ya kawo fa'un mu da yawan waɗansu sai kai da Allah irin waɗannan abubuwa a barzancin su a'a ai haruffa suna da ma'ana a cikin yaren larabci kowane harfi ka kai ka duba huruful ma'ani kalal akalla nan ka dauki cikin littafin mughnil labib an kutubil a'arib libni hisham al-ansari ka duba ka gani haruffa kowane harfi yana da zashi ma'ana a larabci ba hakan ne kawai ake faɗar magana ba to kuma ma'ana nawa yake ɗauka kuma nan wacce ce ake nufi cikin nassi misali to sai malamai suka ce saboda kissa ta annabi hudu ba a yi zancen ƙurewar lokacin da za a halakar da mutanen shi ba ba a yi wannan zance ba iyaka dai an yi zancen sun karyata an tattauna da su kaza kaza kaza kawai sai an kazance halakar da su da haka sai ba a kawo fa'un ba aka kawo wawun saboda ba a yi zancen kurewar lokacin wato ba a yi zancen lokacin lokacin halakar su ba kamar lokacin kurewar sa mi ya faru ina fata an fahimci ni amma mi ya faru a lokacin da halakar su ta yi kusa a lokacin kissa ta annabi salih sai aka yi zancen hallakar da su yayi kusa an faɗi wannan ƙarara Allah subhanahu wa ta'ala ce fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam zalika wa'dun ghairu makdhub falamma ja'a amruna kaga an ce kwana uku suka yi musu saura duk da yake masu suna ɗauka abin wasa ne to amma dai sai an ka faɗi sauran kwana uku sai an kawo fa'un sabanin kissa ta annabi hud ba a kawo wannan ba kissa ta annabi lut ita ma haka ya faru an yi zancen lokacin hallakar da su yayi kusa an gane ko Allah subhanahu wataala ce waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qaumi ha'ula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid qalu laqad 'alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid qalu ya lutu inna rusul rabbika lan yasilu ilayk fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl ku fasri wa tiqra'a bi ahlika bi qit'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak ku illa imra'atuk aw tiqra'a innahu musibuha ma asabahum sai an kace inna maw'idahum as-subh shine lokacin da za a halakar da su shine lokacin asuba kaga an yi zancen lokacin halakar da su yayi kusa sai aka kawo fa'un falan ma ja'a amruna ja'alna aliya hasafila shi kuma kissa ta annabi shu'aib ba a yi zancen lokacin da za a halakar da su ba ba a yi bayanin lokacin ba ya yi kusa to shi sai an ka ce walan ma ja amruna najjayna shu'aiban wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna to kaga wannan yana nuna hikima ta balaga ta alqur'ani in kaga an kawo wani harafi ba a kawo wani ba ko an shafe wani harafi an kawo wani ko ko wuri wuri an shafe harafi akwai dalilin da yasa aka wato bambanta tsakankanin su to wannan shi ne abin da nake son na ce kenan nan da ya kawo hatta idza rakiba fi safinati kharaqaha mu muna ganin cewa daga cikin dalilan da suka sa ba a kawo nan fa'un ba an gane ko saboda wato fa'un tana nuna abu ya zo da gaugawa kuma ba da shiga jirgin ruwan bane sai da jirgin ya taba tafiya ya kai tsakiyar ruwa ko ya kai inda wato mutane ba za su iya fita ba amma hatta idan laqiya gulamun suna haduwa da yaro faqat lahu sai kashe shi kenan fa'un tana nuna abin babu wani wato tazara mai yawa ina fata an fahimce ni to mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 632 malam yake cewa fa in qila idan aka ce kaifa khulifa bainal qissataini ya an ka saba tsakanin qissa biyu khulifa daga al-khilaf wato al-khilaf ne kamar a saba abu qulna zamu ce li anna kharqa as-safina lam yata'aqqab ar-rukub ga mashin malam ya kawo shi domin abin da yasa an ka canza saboda hawan jirgin ruwa kharqa as-safina fasa jirgin ruwa lam yata'aqqab ar-rukub wato bai zo bayan hawan jirgin ruwa ba kenan kai tsaye daga al'aqib ne aqaba yaqubu shine abin kenan lam yata'aqqab ba biyo bayan sa ba da gaugawa wa wa qatl al-ghulam amma kashe yaro ta'aqqaba liqa'ahu kenan yazo wato bayan haduwa da shi ne kawai kenan shi sai an ka bambanta nan da yake nufin an bambanta an bambanta can an kawo fa'un nan kuma ba a kawo fa'un ba shine abin da yake son ya ci wajen kharaqaha ba a kawo fa'un ba faqatalahu sai a kawo fa'un nan malam ya kawo wannan bayanin ma ashe gashi nan malam ya kara wato kawo shi duk da mun dan bada misali a cikin suratu hud wanda zai kara wato bayyana abin mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 633 fa in kila idan aka ce kaifa qala Allah ta'ala ya akai Allah ce fi qissatil gulam a cikin qissar yaro laqad ji'ta shay'an nukra kina annabi Musa ce ma wato annabi Musa ce ma Khidr laqad ji'ta shay'an nukra ka zo da abu wanda yake wato abin kyama kenan daga almunkar ne abin da ake kyama ko abin ban mamaki bakon abu وفي قصة السفينة سفينة أما أتكين قصة تجري الروا يتي لقد جئت شيئا إمرا كاذود أبو شيما واندي كما يبن ماماكي قلنا ذا متئي إن جمالا أمسى قيل إمرا معناه نكرا كنا وانت أنصم على مسنت في تشاهد إمرا دا نكرا دم أنا سوء دايا فعل هذا لا فرق في المعنى ما ليتي تو أكون وانا مفسر دا أنصم على مسنت في باب منتي كان المعنى لأن الإمرا والنكرة بمعنى بمعنى بمعنى واحد kenan da al'imru da annukuru ma'ana su ɗaya. Waƙila malam ya ce waɗansu malamai suka ce al'imru al'ajabu. Al'imru shine abu mai ban mamaki. Kenan kaga an ka ce al'imru abin ban mamaki. Al'amru shine al'amari. Wani lokaci suna bambanta. To al'imru abin ban mamaki awi dahiyatu ko kuma mutum wanda yake mai tsananin wayo. An gane ko mutum mai tsananin wayo mugu kenan in ji malam Bahaushe. Wa kharqus safina shi ko wato fasa jirgin ruwa ko fasa jirgin ruwa kana a'zam an gane ko ya fi girma kana a azama min qatli nafsin wahida ya fi girma daga kashe rai daya li'anna fil awwal halaki li'anna fil awwali halakil li'anna fil awwali halakal kathirin kenan a cikin na farko kenan fasa jirgin ruwa akwai halakar wato mutane masu yawa yayi at-taqdim wa ta'khir ne an gane ko domin ana iya cewa li'anna halakal kathirin fil awwal kenan mustaqirrun fil awwal haka ne larabcin yake sai at-taqdim wa ta'khir wanda in ba mutum ya fahimci an yi at-taqdim wa ta'khir ba larabcin zai bashi wahala to kenan shi yasa ya bambanta tsakankanin su domin halakan mutane da dama ta fi girma bisa ga halakan mutum ɗaya. Waƙila, waɗansu malamai suka ce, a'a, annukuru a azamu, su ba su ɗauki cewa ba al'imru a azamu, annukuru abin kyama ka kalma ta annukuru a azamu ita fi girma min al'imri daga kalma ta imr. Fa ma'anahu ma'ana shi ji ita shai an ankar min al'awwal. Ka zo da abu mafi kyama mafi muni daga abin farko, abin farko. Li'anna zalika kana yumkinu tadaruk yumkinu tadarukuhu bisaddi. Domin abinda wato shi Khidr ya aikata na fasa jirgin ruwa yumkinu ana iya tada tada yumkinu tadarukuhu ana iya riskarsa kenan bisaddi idan aka toshi tunda ya fasa jirgin ruwa sai a dauko na sai a toshi wa hadha la yumkinu tadarukuhu kashe yaro kuma ba yadda za a yi tunda ya riga ya mutu a ce a dawo da shi yana matsayin mai rai to shine abinda malam ya kawo to wanda shi ne waɗansu malamai sun tafi cewa wancan yafi wancan kuma yafi inda halakar ta tabbata to lalle ta mutanen tafi amma tun da bata tabbata ba kenan halaka yaron yafi domin shi har riga an kare ba yadda za a yi kenan kowane ana fuska ana fuskanta mishi ta wata hanya mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 634 malam yake cewa fa in kila ina aka ce kaifa qala ta'ala ya aka Allah ce fi qissati safina a cikin kissa ta jirgin ruwa alam aqul innaka kenan lokacin nan da khidr ya musa tambayi khidr ya ce mai alam aqul innaka ashe ban gaya maka ba suratul kahfi aya ta 72 wa fi qissatil ghulam a cikin kissa ta yaro qala kinan da yace alam aqul laka innaka kinan qala alam aqul laka duk da yake da daidai izb 30 na kuma warshe na karantawa da naqal qala alam aqul laka alam aqul laka wato annaqlu kinan ka wani zai yaji an ce qala alam aqul laka yace a a qira'o'i ne wani lokacin usulikin su suna bambanta da kuma alfarsh daidai izu 30 a cikin suratul kafi yace kulla zamu ce li qasdi ziyadatil muwajahati bil itab abin da yasa ya ƙara laka cikin na biyu ba na farko ba a aya ta 75 ba aya ta 72 ba kenan yace kulla zamu ce li qasdi ziyadatil muwajaha domin ya ƙara nuna wato fito na fito ko gaba da gaba bil itabi ma'ana ya fito da zargin da yayi ma shi khidr wato a fili kenan shine almuwajaha kenan domin mutumin da zai kalli idon ka kuyi gaba da gaba ya gaya maka abu koko ai abin da duk za a yi an ce gaba da gaba kenan an kai inda ba abin da ya saura yace to kenan annabi Musa ya ƙara nuna cewa yayi fito na fito da wato fito na fito da zargin da yayi ya fitar da shi qarara ala rafdil wasiyya ya ki bin wasiyya an gane ko marratan thaniya karo na biyu domin can na farko ya faɗa ina fata an fahimci ni ya ce to marratan thaniya wa tambih shi yi tambihi ala takarruru tarki sabri ya nuna ya bar hankurin nan da aka umarce shi da shi wasa ba ta da tabbata to wannan shine wato abinda malin ya kawo a takaice saboda da shi na farko da ya mai wasiya ce mai yayi falatas alli an shay'in hatta uhdasa laka minhu dhikra kakka tambaye ni in zaka bi ni sai na maka bayani shi yasa ɗalibin ilimi idan ba akwai lalura ba ba a son yawan maimaita tambayoyi tare da malami domin wannan yana sa ba za a yi karatu ba idan kuma za a yi karatun ba kuma tafiyar za ta yi wahala shi yasa wani zaka ga kowane lokaci shi abin da yake so yayi tambaya kowane lokaci a'a tambaya ga abin da baka gane ba yana da kyau amma ka rinka duba shin lokacin da ya dace kai tambaya ne wurin da ya dace kai tambaya ne waɗansu ɗalibai suka iske ko da yaushe tambaya ko da yaushe tambaya ko da yaushe tambaya to idan ya zama to ko da yaushe kai ba karatu kake so ba kawai tambaya kake yi to kuma yana da wahala a ce tafiyar ka tare da malamin ka za ta yiwu ina fata an fahimta to wannan shi ne sai ce mai alam aqul amma ga na biyu da ya sake tambaya sai ce alam aqul laka ashe ban gaya maka ba kaga kenan yanzu can alam aqul ban ce ba haka za a fassara shi can da ya ce alam aqul ashe ban ce ba amma nan sai ce alam aqul laka ashe ban gaya maka ba kenan kaga saboda ziyaratul muwajaha bil itabi ala rafdil wasiyya nan yayi gaba da gaba da shi ne ya tantance wane ne yake nufi da shi wannan zargin da yayi na cewa annabi Musa bai aiki ba da wasiyyar da wato aka yi masa ina fata an fahimta to wannan shine abin da malin ya kawo amma kafin mu je mas'ala ta gaba wajen inda aka kawo cikin mas'ala ta ɗari shida da talatin inda an ka ce kaifa na siya yusha misla hadil ujuba ha aka zo kulna aka bada amsa mai tahqiqin wanda littafi yace wa ahsanu minhu jawaban anna Allah jalla dhikruhu yaf'alu ma yasha'u irin dai magana da muka kawo cewa zance mafi inganci da anka ce sababu nisyani wa annahu qad kana i'tadal mushahadatul mu'jizat dan ya saba ganin mu'jizoji ne shi ma malam ya tafi akan wannan ra'ayi duk da yake ban ga magana ba sai yanzu ne Allah ya sani ganta a kas kenan cewa shi malam yace wa ahsanu minhu jawaban anna Allah jalla dhikruhu yaf'alu ma yasha'u kenan Allah subhanahu wata'ala wanda an buton shi ya daukaka yaf'alu ma yasha'u yana aikatar da abin da yaso wa qad qala yace ma ya ce kinan ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa kinan mantuwa wato Allah ne yake son a yi ta sai dai in ka manta abu na alkhairi sai ka ce shedan ne wato ya mantar da kai domin shi ne sanadiyan mantar da kai in kuma wato yan alkhairi ne kan manta in kuma sharri ne sai ka gode ma Allah cewa ka manta da da sharri domin in ka tuna da sharri ka aikata shi kaga wato an yi banna na fata an fahimta duk da yake mutane yanzu ba sai ma sun tuna da sharrin ba ma kirkiro shi na ma suke yi su ga wani irin sharri ne za su kirkiro don su kawo cikas a cikin tafiyar addini ko ko cikin tafiyar ayyuka na alkhairi wannan kuma abubuwa ne wanda ya kamata a ce mutane sun yi hattara da su to yan uwa musulmi sai mas'alar mu ta gaba mas'ala ta wato 635 malam yace fa in kila idan aka ce ma fa'idatu i'adatu dhikril ahli menene fa'ida ta maimaita zikrul ahli da an ka sake maimaita kalima ta al'ahlu fi qawlihi a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala istat'ama ahlaha aya ta 75 a cikin suratul kahfi an gane ko yace wa halla qala istat'amahum me yasa ba sai istat'amahum ba tunda an riga an faɗi ahlul qarya mutanen alƙarya to ba bukata kuma sai an ce ahlaha mutanen alƙarya sai a ce istat'amahum sun nemi mutanen garin su ba su abinci kamar a larabci ya kamata a kawo damiri ba sai an kawo zahiri ba wanda kuma wannan mas'ala wad'u zahir mawdi al-mudmar za ga ana amfani cikin tafsiri kuma yana da yawa cikin alqur'ani mutum zai iya bincike kansa kuma ya ga balaga ta alqur'ani dake karkashin wannan mas'ala zaka samu mas'ala tana da yawa wurare daban-daban zaka iya samu mas'ala tafi 100 a cikin alqur'ani mai girma irin wannan malam yace to li annahu qad sabaqa ذكر أهل ذكر لأنه an gane ko wa halla qala istat'amahum me yasa ma ba a ce ba istat'amahum ba a ce istat'ama istat'ama ahlaha ba li'annahu qad sabaqa dhikru al-ahli marratan ya gabata an an faɗi kalmar ta ahlu kenan ba a da bukata sai an sake maimaita sai a kawo damiri qulna za mu ce fa'idatu i'adatihi abin da yasa aka fa'ida ta maimaita kalmar ta ahlu i'adatihi at-ta'kidu la ghayr dan a karfafa magana dan a karfafa magana shi yasa aka kawo shi to wannan shi ne abin da malam ya kawo kuma ana iya ƙara da cewa a'a da an ka ce istat'ama ahlaha dan a nuna munin abin da mutanen garin sun ka aikata domin wato a ce an yi bako kuma yan garin ne da mai an ce istat'amahum yana iya ɗaukar shin wa suka nema tana wanda sun ka nemi ciyar wasu ba yan garin bane amma da an ka ce istat'ama ahlaha an gane ko kaga mutanen garin ne ma'abutan garin ne yan garin ne masu iya kawo tasu gudunmuwa suna sun ka kiya din ina fata an fahimci ni ce yasa sai aka saki maimaitawa an gane ko domin kaga in an ce wane kacce shin wane an kace wane nan da kai ne da kanshi wane wane wane wane to kaga yafi a kawo zamiri domin an kace wane ya ci abinci sai kace shin wane an kace shi to kaga shi zamiri na amma in kace wani ka faɗi sunan shi kiran ka ka sake maimaitawa to ta akidi na amma kuma wani lokacin yana ɗauka yana da fa'ida ta cewa su ɗin dai yan garin da kansu su ne suka aikata wannan aika aika wanda ya kamata a ce ya taimaka sai bai taimaka ba to ka kuga in bai taimaka ba wato an yi balla mas'ala ta gaba yan uwa musulmi sai mas'ala ta 636 wato shine kafin ma wannan mas'ala kenan kaga wanda ya cancanta a ce ya aikata abu bai aikata ba nan ne ake samun matsala wanda kuma shine yanzu ciwon da ya game duniya musamman kasashen larabawa da kasashen musulmai da kasashen afirka zaka ga waɗanda suka cancanta su yi kawo ta su gudunmuwa cikin wani fanni su ne ke yin bacci su koma suna jiran abin ya lalace kuma su yi dariya mas'ala ta gaba mas'ala ta 636 malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah subhanahu wa ta'ala ce yuridu an yanqadda domin an ce akwai katanga wadda Khidir ya zo ya ya tada ta ko kuma alkur'ani ya ambaci wannan katanga din wadda kuma katanga ce ta kusan faduwa a garin da aka taimaka musu to kaga inda ba a taimaka ba kuma a ce ka taimaka kai akwai aiki to wannan katanga sai Allah ya ce fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadda wato katanga tana son ta fadi malam yace to yanzu fa in kila idan aka ce qala ta'ala Allah ya ce yuridu an yanqadda katanga tana son ta fadi nasabal iradata ila aljama'at ya danganta nufi ko niyya zuwa ga jama'a da abin da yake daskararre abin da baya motsi bai da rai wa hiya min sifati man ya'qilu ita ko niyya ko kuma wato nufatar wani abu abu ne tana da alaka da abin da yake da hankali a hankali nan ba a zancen aƙida ba don ana zancen aƙida ba abu wanda za a ce bai da hankali game da ubangiji amma na ana magana tsakanin mu da dan adam da kanin dan adam da katanga ai shi dan adam bai doki katanga tana da hankali ba qulna za mu ce ha za majazun malin yace majazun ne bi tariqatil mushabaha an yi kamanceceniya ne an kamanta wani abu da wani abu li annal jidara domin ita katanga ba da musharafatihi bayan ta yi kusa shine musharafa an gane ko abin da yayi kusa kuma lokacin an ce ashrafa shine ya daukakar da abu an gane ko daga nan aka samu sharifi abu mai daraja amma an ka ce sharafa ya yi kusa an gane ko shi yasa ake kiran dabba da ta yi kusa mutuwa tana shuri-shuri al-mushraf in ka diba cikin littattafan fiqh ka ce an ce al-mushraf ba ana nufin wani mutum mai daraja ba ana nufin dabbar da tana kusa ga mutuwa a kirfi ko abin da ya kusa mutuwa to al-muhimmu li anna al-jidara domin katanga ba'da musharafatihi bayan yayi kusa wa mudanatihi kuma yayi kusa mudanat daga addunu ne ma'ana ya kawo dab lilin ƙidadi dai zai faduwa kenan in ƙidad nan sai an yi hattara shine wato katanga ta yi kusa faduwa wani suƙuti a suƙuti shi ma faduwa kenan sha ba man ya aqilu tana kama da mutumin da yake da hankali ko abin da yake da hankali wa yuridu kamar dai mutum ne wanda yuridu ko abin da yake da hankali fi tahayati fi tahayyuhi ya shirya ya shirya tsaflis suquti ya fadi fa zahara minhu hay'atu suquti sai wannan alama ta faduwa ta bayyana kama ta zaharu mimman ya'qil kamar yadda take bayyana ga abin da yake da hankali wa yuridu in anka ce yuridu man ya'qilu mimman ya'qilu abin da yake da hankali wa yuridu kuma yake daukan niyya ya nufaci wani abu fa nusibat ilayhi al-irada sai anka danganta nufi ga shi katanga din majazan majazi bi tariqatil mushabaha ta hanyar mushabaha kamar cicin ya fi sura saboda sun yi kama yadda za a cewa dan adam zai kwanta ya wato yi kamar zai kwanta hakan ga to hakan ga katanga ita ma ta karkato to irin wannan karkatawa an ka hankalta ma sai an ka dauki fi'ilin da shi dan adam misali ko abin da ke da hankali in zai kwanta aka doka aka dora aka dora ma katanga malam yace to wa qad adafatil arabu malam yace larabawa sun danganta af'alal uqala'i fi'illai na abubuwan da suke hankali ila ma la ya'qilu ga abin da baya da hankali majazan ta fuskar majazi asalin jaza shine qata ash-shay'a annan ma majazi suna nufin isti'malul lafzi fi ghairi mawdu'ihi kai amfani da kalima ba wurin ta ba to qala sha'ir kenan cikin larabci wannan yana da yawa qala sha'ir sha'ir yace yuridu rumha sadra abi bara'in ar-rumhu bari mu fassara idan ta malaman zuri a kaddamar da fa'ili ar-rumhu mashi yuridu yana son sadra abi bara'in sadr kirji ko mu ce gaban abi bara'in ko kirji wadan suna cewa kirji wa ya'dilu an dima'i bani aqilin amma shi wannan mashin ya'dilu yana karkacewa an gane ko am dima'i bani aqilin daga wato jinin bani aqil kidan kaga an ce mashi yana so kuma mashi ya karkace alhali mashi bai karkacewa da shi da kanshi sai dai shi mashin a ɗauke shi a yi amfani da shi ko a karkatar da shi yana nufin kenan cewa ga waɗanda ake son a hallaka waɗansu kuma ba, a damu da su ba ina fata an fahimce ni mai hakikin wannan littafi ya kawo wannan ya ce wannan littafi wannan baiti shi daga cikin alwafir wazinu na ilmul arud sai mutum ya karanta ilmul arud yake son al-auzan sannan kuma ya ce bila nisbatin fi lisanil arab akwai shi cikin littafin wato lisanul arab an gane ko sannan kuma yace kadiba cikin al-mu'jamul mufassal fi shawahid al-lughati al-arabiyya nan ma zaka same shi to malam yace kenan nan mashi aka ce yana nufi amma alhali wanda yake dauke da mashin shine yake nufi kuma shine yake karkacewa wa qala hassan hassan yace inna dahran yaluffu shamli bi jumlin la zamanun yahummu bil ihsani inna daharan haƙiƙa zamani ya luffu wanda yake tattaro ko yake nannaɗe shamli abin da ya watse nawa abubuwa na zamanin da ke tattaro min al'amura na bi jumlin ya har haɗa mini abubuwa ga su an gane ko ya ce to la zamanun lalle zamani na ya hummu yana so bil ihsani ya kyautata izuwa gare ni ina fata an fince ni bai taƙi wani littafi ya ce min al khafif wato baiti ne daga wazni na khafif lisan li hassan bin thabit fi asasil balaga a cikin asasil balaga na azzamakshari na littafi asasul balaga babi na lamun fa'un fa'un wa bila nisbatin fi lisanil arab amma a cikin lisanil arab ba a tabbatar da shi ba wa tajil arus da tajil arus wani shi ma kamus ne ake cewa tajil arus yace kuma da kalima ta dalun da ha'un da ra'un nan zaka same shi wanzur al-mu'jam al-mufassal fi shawahid al-lughah al-arabiyya kidan in cikin asasul balaga ne da lamun da fa'un da fa'un kidan tana an ka kawo shi daga yaluffu na su sun kafa hujja ne can wajen yaluffu shi ko wanga wajen daharuna a cikin al-mu'jam al-mufassal fi shawahid al-lughah al-arabiyya shi yasa ko wace mas'ala ka koma cikin littattafanta da ma'abutanta nan ne zaka yi gane bayaninta to almuhimmu dai shi Hassan da ya ce zamani wanda yaluffu yake tattaruwa an gane ko to alhali ko la zamanun yahumu bil ihsan zamani ne da yake son yana son ya kyautata alhali ko shi zamani wato ba shine ba zamani ba bane wanda ake cewa yana da hankali Allah ne yake sarrafar da al'amura shi yasa ma wajen zagin zamani da soshi sun hana wannan zaka iske odaba'u musamman suna zagin zamani da abin da ya kama da haka wanda kuma da soshi sun hana wannan wasu kuma jahilci ne wasu kuma suna cewa to idan baka danganta Allah shi ya kaddara abin to kinan kuma kamar abin zai kuma ne zuwa ga Allah shi yasa ma aka hana zagin iska domin iska ba ita turo kanta ba ina fata an fahimci ne sai dai ka roki Allah ya baka alkhairi dake cikin ta sharri dake cikin ta Allah ya kare ka bal ma rayuwar duniya da lahira gaba ɗaya ka nemi alkhairin dake ciki Allah ya tsaye ka da sharrin dake cikin su rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar malam yace to mi amsalihi daga irin wannan tamarrada maridun tamarrada wato ya bijire maridun mai bijirewa wa azzal ablaku al ablaku wato sifa ce ta ablak wani galibi wani abun da yake ja kamar doki kenan mai wato ja jajaja ko kuma abin da suke ce ma badda badda wanda yana da wato hanta hanta da wasu kalmomi wato da wani launi kenan shine ablaku al ablaku wato azza ya waya ya wayata to kaga tamarrada maridun wa azza al ablaku wa minhu yace kadibi mu'jamul amsal na imam al maidani nan zaka gani shi wa minhu qawluhu ta'ala yace yana daga cikin irin wannan fatar Allah subhanahu wata'ala walamma sakata an Musa al-ghadab lokacin da hushi yayi kawaici daga annabi Musa to kaga ma an sifanta hushi dan adam ne wanda yake yana magana gashi nan yana yi maka magana baka fahimta ma ina ne kake taratsin yayi yawa sai an ka kamanta hushi da dan adam an kai amfani da kuma fi'ilin dan adam sakata shine shiru kenan sakana al-ghadab ne ake son a ce ina fata an fahimta wannan shi suke kira isti'ara sai ka koma cikin babi na isti'ara kaga nau'in ta da makaniya da wadda ba makaniya ba da sauransu wato suratul a'raf aya ta 154 wato wa qawluhu dan ya ce wa minhu qawluhu kina sai a ce wa qawluhu da fatar Allah fa idza azama al-amru lokacin da al'amari ya daura niyya alhari al'amari bai daura niyya dan adam shine ke daura niyya suratu muhammad aya ta 21 wa qawluhu da fatar Allah subhanahu wa ta'ala domin ma'tufi ne akan wa minhu qawluhu qala ta ataina ta'iin sama da ƙasa inda Allah ya ce itiya tau'an aw karha ku zo ko kuna so kuma ku so qala ta ataina ta'iin sai suka ce mun zo muna cikin masu da'a fusilat suratu fusilat ayat 11 wa nadha'iruhu kathira irin wannan shi na da yawa to amma a nan malaman balaga suna malaman aqida suna bamban suna saba malaman balaga a irin waɗannan wuraren domin nan shi hushi an san hushi abu ne wanda ba a ganin sa sannan kuma ba da magana ne ba da Allah ne hushin yake magana ba nan kuma inda an ce fa idza azama al'amru da al'amari ya daure ne ya ansa al'amari ba ce ya daure niyya ba amma sammai da kasai in Allah ya musu magana ba a cewa majazi ne ma'ana kawai bi lisanul hali ne Allah ya ce musu kun sun ka kasance ba tare da sun yi magana da Allah ba malaman ahli sunna wal jama'a da aqida ta salaf bu yarda da wannan ba domin sama tana iya ta magana da ubangiji Allah ne ya halicce ta kuma ƙasa za ta yi magana ran tashi alkiyama yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka aw halaha kuma Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum waɗannan abubuwan ba a cewa ba sa yi tunda in an danganta zuwa ga Allah Allah ya san halittarsa fiye da kai ya san wasu abubuwa da baka sani ba ya Allah zai tabbatar da abu kai kuma ka kore shi to nan anan a mas'ala ta karshe qala ta atina ta'iin nan malaman aqida sun saba malaman balaga amma wala ma sakata an Musa al-ghadab ana iya cewa sakana an Musa al-ghadab kushi ya bar annabi Musa ko ya kwanta ma annabi Musa ina fata an fahimci ni ana iya cewa haka nan wallahu ta'ala a'lam to ina ganin dai nan ya kamata mu dakanta lokacin mu ya kai karshe yan uwa musulmi sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko ya ba mu dama abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته